بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نعم
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا وأهواءهم الله أكبر
ayoyi da aka karanta da suna yin magana ne akan sakamako na masu jihadi fi sabilillahi wallazina qatalu fi sabilillah wa wallazina qutilu fi sabilillah hakika waɗanda suka yi yaƙi saboda Allah dan ɗaukar kalmar Allah ko waɗanda aka kashe saboda ɗaukar kalmar Allah to wannan sai Allah ta'ala ya kawo irin ladan duk mun yi bayanin wannan falan yudilla a amalahu wayannan ayyukan su ba zai lalace kamar na kafirai ba Allah subhanahu wata'ala zai ba su sakamakon abin da suka aikata na alkhairi ya ba su gafara ya ba su aljanna kuma ya yarda da su waɗanda kuma suka zama saɓaninsu su kuma kafirai wanda su kuma suka yaƙi ma musulmin to su kuma ayyukansu zai kasance sun lalace za su amfani su ba illa kawai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su a cikin wutar jahannama kuma ya fishi da su to akwai ayar da bu fassara ba sai ne magana ce anya ba tsallake ɗaya ba sai daga baya nake ganin kamar an tsallake wata aya da aka tafi akan cewa wani yula a amalakum Allah ba zai bata ayyukansu ba har ya zuwa wai dukilhumul jannata an rafa halahu ki shigar da su aljanna an rafa halahu wato su waɗanda aka kashe fi sabilillah ko kuma dukkan ma 'yan aljanna ƙa'idar ita ce idan aka ce wannan dan aljanna ne to aljanna ta wai ba sai an yi masa jagora a ce ka biyo ni nan nuna maka ai kwana biyo nan ne ya yi dawa ba a'a an rafa halin dama tun kafin tun kafin dama ranar tashin alkiyamar ta zo a ce shi dan aljanna ne shi dama tun sannan an nuna masa aljanna cewa dukkan wanda ya yi mutuwar shahada akwai darajoji da yawa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi masa masu yawan gaske da farko ne dama an kankare zunubansa gaba daya duk zunubansa gaba daya in dai ba wani hakkin wani ko wani bashi ba bashi ne kawai Allah baya ɗaukewa wanda ya mutuwar shahada ko dai ya biya ko wani ya biya ko kuma shi wanda yake bi ba shi ya yafe masa amma babu Allah ba ya yafe wa wannan to komai za a gafarta masa in ban da bashi so da Allah subhanahu wataala yana kulawa da haƙƙin bayansa sosai da sosai kada gani cewa wai ka ɗauki bashi shi kenan kawai ka ci bilis komai kankantarsa komai yawansa dole ne ko dai ta biya ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kankare wannan gwargwadon wannan ya ɗauki wannan gwargwadon bashin da ka musguna wannan baka biya shi ba ya zama ya lada ya zama ciko na shi ya samu darajar Allah da aljanna Allah kai kuma ka samu sabanin haka wuta shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon musulunci ma sanda ba a samu dukiya sosai ba musulunci bai karfi ba idan mutum ya mutu aka ce ya zo ya sallace shi baya sallatarsa har sai ya tambaya tukunna ana bin sa bashi ko ba a bin sa bashi kadan an ce ana bin sa bashi to to ba zai sallace shi ba sai dai wani da ya zo ya sallace shi ku sallace abun to lokacin da addinin musulunci ya faɗaɗa kuma aka samu dukiya to shine idan ya tambaya aka ce ana bin sa bashi wannan mamacin to sai ce a biya a biya musa a cikin baitul mali sannan sai ya sallace shi sannan kuma baya ga wannan wanda ya yi mutuwa ta shahada bayan kankare dukkan zunubai ga dai kuma daraja da zai samu da yardar Allah a wajen Allah subhanahu wataala kuma ba mutuwa zai ba zai ci gaba da rayuwa har tashin kiyama Allah ta'ala zai saka ruhinsa ransa a cikin tsuntsu na aljanna wanda zai rika yawo da shi a cikin aljanna kuma duk abin da yake faruwa a ko ina ko a can a inda yake ko a duniya ko a lahira duk yana sani sannan kuma aljannarsa Allah zai nuna masa ita ya santa da komai da komai da kamannin da a inda take sau da idan ranar tashin alkiyama ta zo kawai sai dai kawai ba mai raka shi daman kamar ya fi sanin ma inda aljannar sa fiye da gidansa na duniya wato shi ne yasa wai difimul jannata an rafa halahu shigar da su aljanna wacce daman ya sanar da su kamanninta ya sanar da su irin ni'imomin da suke ci saboda haka ne ake cewa abubuwan da Allah ta'ala zai karrama bayin Allah waɗanda sai mutu shahada kenan Allah ta'ala ya nuna muku maka'adahum min aljanna maka'adahum fil janna akwai abubuwa da dama da zaka yi waɗanda Allah ta'ala zai nuna maka matsayinka mazauninka a aljanna tun daga duniya والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم su ko waɗanda ya kasance suka yi kafirci su kun waɗannan halaka ce gare su to wannan shine har zuwa zalika bi annahum karihu ma anzalna fa ahbada a'malahum abin da yasa duk wannan su kafire suka cikin wannan hali ayyukan su ya rushe su zama cin halaka saboda sun kasance sun ki abin da Allah ta'ala ya saukar shi ne alkur'ani da su imani da shi wannan duk shi ya jawo musu to ayoyin da aka karanta yanzu suna yin bayani idan a baya mun ga an yi bayani na sakamakon muminai gafara ce da aljanna sakamakon kafirai wutar jihannama ce da halaka mun ga sakamako na waɗanda ya kasance suka yi shahada mun ga sakamako na masu yaƙi fi sabilillah to yanzu kuma Allah subhanahu wata'ala a waɗannan ayoyi da aka karanta zai sake kawo mana wato dai bita ta kissa ta irin abin da ya faru ga al'ummai waɗanda suka gabata Allah ta'ala yana kira yana gayyata cewa ya kamata a shiga a yi tafiya tafiya mabudin ilimi don saboda a ga irin waɗannan guraren da Allah ta'ala yake faɗa annabi kaza Allah ya aiko shi mutanensa iri kaza ga yadda suka yi ga yadda suka yi ba su yi imani da shi ba aka halakar da su da shi da kuma waɗanda suka yi imani da shi su kuma aka tserar da su haka al'umma kaza haka al'umma kaza duk waɗannan da ake faɗa a duniya aka yi ba a lahira ba saboda haka ya kamata a yi tafiya za mu ga ita kanta ma ka yi tafiya da wannan niyya ita ma ibada ce saboda umarni ne na Allah subhanahu wata'ala nan yana ci a falon yasu me yasa ba zai to akwai gun da Allah din yake ba da umarni kul siru fil ku yi tafiya a bayan kasa fanzuru kai baka na aqibatul mukazzibi dan ku ga meye karshen makaryata a total an'ami kamar yadda Allah ya faɗa kul siru fil ardi fanzuru kai baka na aqibatul ladina min qabl don ku ga cewa me ƙarshen waɗanda suka gabace ku hana aka saro mushirki mafi yawansu mushirkai mun yi da surtun rum to duk irin wannan duk gashi nan kul siru filari ban zuru kaifa ba da alhalka don ku ga irin yadda ma Allah subhanahu wataala ya fara ma halitta sun mallawa yin shi'un na sha'atul akhirah inna Allah ala kulli shayin qadir dan saboda ku gane cewa in an mutu za a dawo duk kuna iya tafiya duk kaga wannan umarni ne karra ba wai shawara ake bara ba afalan yusuru fil ard ba za su me yasa ba za su tafiya wani a bayan kasa a yanzu ru kai ba kana akil min qablin kanu akasara minkum fa yanzu kana aqibatul ladina min qablin kanu akasara min wa ashadda minhum quwwa sun fi su yawa sun fi su ƙarfi sun fi su dukiya amma fa ma a gana ma kanu ka ce amma duk wannan bai amfani da komai sanda azabar Allah ta zo saboda sun karyata annabi so su gashi wannan ayoyi ne wanda suke fasara wannan to wannan kuma tana ce da kul siru fil ardi ko kuma afalam yasiru fil ardi me yasa ba za su yi tafiya wani lokacin afalam wani awalam yasiru fil ardi fanzuru kai kaifa kana aqiba da zina kanu min qabli kanu ashaddu min shi kamar yadda yake a sotu gafi ko ne ya zo da irin salan to amma wani tana cewa afalan yasiru fil ardi me yasa ba sa tafiya a bayan kasa su yawo ma a bayan kasa su zagaya tafiya mabudin ilimi ce malam aminu kano ya wallafa littafi mai wannan suna tafiya mabudin ili kuma shata ma ya yi waka wacce take nuna wace ita tafiya mabudin ilimi ce ba yana fa ya yaje gari kaza ya ya ya ya je ya kwana kaza ya je abin ya kwana kaza ai ya yi wannan shi ma bayani akan tafiye-tafiye da yi saboda haka tafiya mabudin ilimi ce wannan ta yi daidai da yadda ayoyi na alkur'ani suka zo da shi tana da amfani sosai za ka ga abin da za ka karu da shi za ka ga abin da zai zaburar da kai wajen ayyukan alhairi wani abin zai zo ya baka tausayi za ka kuma abin da zai maka wa'azi ka daina yin abin da kake yi su tafiya fa yanzuru su ga kaifa kana aqibatul ladina min qablihim irin ƙarshen waɗanda su gabace su nan ana kira ne ga su mutanen makka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zo da alkurani ya ce shi annabi ne sun ƙaryata to fa wannan fa ƙaryata fa ba fa abu ne kankani fa sun jawo kansu wato kaman wato sun tsokano tsure dodo kamar yadda ake su yi tafiya su gani abin da ya faru da annabawa irin annabi sallallahu alaihi wasallama dinnan da kuma mutanen annabawa abin da ya faru da su annabawan Allah ya tserar da su ya gaskata su akan abin da suke kira su kuma mutanen da sai karita ga irin ukubar da Allah ta'ala ya yi musu iri iri iri dammar Allah alaihi wa'anda duk suka ki karɓar saƙon annabawan dammar Allah alaihi Allah sai ya halakar da su su kansu gabaki ɗaya da Allah ce kawai dammar humullahu Allah ya halakar da su Allah ya gama da marla alaihim wato iyakacin irin bala'i masifar duk a kansu ta ƙare su kansu da dukiyarsu da 'ya'yansu a iya su kansu ta ƙare bata shafi annabin da kuma mabiya annabin ba wal kafi na amsaluha misalin wannan halakarwar ya tabbata lilkafin daga dukkan wani kafiri wai ba lallai sai waɗancan sai adawa sai samudawa sai kuma mutanen annabi lutu ko kuma mutanen fir'auna da shi da jama'arsa ba wal kafirin duk kafirai da kafiran maka da duk kafirai a inda su amsalu a kwatankwacin abin da ya samu wa'yancan shi zai same su in dai har suka yi musu da saƙon annabin da Allah ya aiko musu to menene yasa Allah subhanahu wata'ala su muminai ya zama yake gafarta musu yake yarda da su yake ba su aljanna yake tattala musu duk wani abu da zai kawo musu kwanciyar hankali da farin ciki kuma sannan har yanzu idan ya kasance suka nemi taimako Allah ta'ala yake musu zalika abin da yasa shine annallaha maulal ladina amanu shi Allah ai shine mataimaki na waɗanda suka yi imani wa annal kafirin su kuma abin da zaka ce Allah ta'ala yana halakar da su yana kuntata musu yana sa su a cikin wutar jahannama su la maula lahum su ba su da mataimaki wannan shi shi wannan aya an saukata a yakin uhudu lokacin da yaƙi ya kai yaƙi har mushrikai suka fito suna cewa shi kenan ɗaya da ɗaya kenan yawman biyawmin idan da kun yi galaba da mu a badar to yau kuma mu kuma mun yi galaba da ku a yau a uhudu to daga ɗaya da ɗaya kenan lana uzza wala uzza lakum lana uzza ai mu abin da za ga mun yi nasara da ku din nan mu ba kan wallasa bane muna da uzza wannan uzza shine wato babban gunkin su ku ba ku da uzza shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku amsa musu ko kuma ku ce Allahu maulana wala maulana mu kuma ai Allah shine mataimakin mu ku kuma ba ku da mataimaki da da sun ce a al huban kaman ce long live huban kama Allah ya ƙara tsawaita Allah ya ƙara ɗaukaka huban shi ma wannan babban gunkin su ne sai annabi ke kice da su Allah a'ala wa ajal wato kwatan kunyin wato kashe su sai Allah shine a'ala wa ajal ya fi ɗaukaka kuma ya fi girma to dalilin da yasa ka sauka da wannan aya ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم idan aka dubi waɗannan ayoyi tun daga farkon wannan sura za ga ko dai a aya ɗaya ka samu sakamako na muminai a ƙarshen ta ka samu sakamako na kafirai ko a ayar farko ka samu sakamako na muminai a ta biyu ka samu sakamako na kafirai haka ayar har ta je ƙarshe haka take ta nunawa haka take ta nunawa cewa dai Allah subhanahu wataala yana nan akan bakansa duk wanda ya bi shi yayi imani shi yayi imani da abin da manzanninsa suka zo da shi shi kenan kawai shine nasa a kowane zamani a a ko ina yake kowaye shi mutum ne ko aljanni yaro ne ko babba mace ce ko namiji yana nan shi a haka yake baya canzawa duk wanda kuma ya ƙi karɓar saƙon annabin da ya turo gare shi shi ma Allah ta'ala ba zai kyale shi ba zai lalata ayyukansa ba za su amfane shi ba kuma sannan zai halakar da shi a duniya ko ya halakar da shi a lahira mutanen makka sa'ad da suka yi ba halakar da su gaba daya irin kwasar kwallon dan koli da ake faɗa ba ya kasance babu saura ba saboda albarkar annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya saka amma sauran kafiran da suka ki karɓar saƙon annabawansu Allah ta'ala halakar da su yi gaba daya irin addu'ar da annabi ibrahim la ta ko annabi nuhu la ta zar alkafir kafirin da yara ko a cikin sotin nuhu la ta zar alar alimin kafirin da yara zai karkarwa ko da gida daya kai ko da kamar kwayar zarra na kafiri karkarwa wato gaba ɗaya allah ta'ala ya halakar da mutanen annabi nuhu illa 'yan waɗanda suka shiga cikin komin nan ko dai mutum arba'in ne ko dai mutum tamanin wa a halaka ko? da falama faratan nur hatta iza faratan nur kullu hamil fiya min kulli zawjayn ithnayn wa halaka illa man sabaqa alayhi alqawlu wa man amana sai duk gaba ɗaya suka halaka sai waɗanda Allah ta'ala ya toge da kuma waɗanda suka yi imani akwai waɗanda ya kasance su ba a kashe sun ba kuma ba su mutum ba amma ba su yi komi ba wannan sotu hudin kenan amma ta sotu mumin tana mumini ne tana cewa illa man sabaka alaihi qawlu minkum ma'ana dai annabin da ya yi kira zuwa ga al'ummarsa in banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ki amsawa halakar da su ake yi gaba daya ba daɗe ba nan mun karanta mutanen annabi hudu an halakar da su gaba daya fa hal tara lahum min baqiya babu saura to amma al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi duk da wannan taurin kai da wannan wahalar da ake cewa ta musu misali amma duk da haka me yasa ba za a halakar da su su ma gaba ɗaya kawai a huta ba kuma kana li yu'adhibahum wa anta fi ya rasul ai murkar kana cikin su Allah ta'ala ba zai halakar da su rahama ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ta sa Allah ta'ala ba zai halakar da al'ummarsa ba a san da yake cikin su saboda shi rahama ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin so kuma yadda suratul anbiya ba mu aiko ka ba sai rahama lil alamina ga dukkan talikai gaba daya duk abin da ba Allah ba kai rahama ne gare shi to idan manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi wafati ya kaura daga fili ba a ganin sa ba wa makan la mu'azzibahum wa hum yastaghfirun ai kuma idan suna istighfari har yanzu dai ba za a halakar da su ba kenan dai al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ba za a halakar da su ba har tashin kiyama suna nan da su za a yi komai duk sauran al'ummai ba za su ga wannan da idansu wannan abin da zai faru na ƙarshe faɗan ƙarshen da zai faru ba za su gani ba ai duk sun mutu duk suna ƙasa waɗanda suke raye da su za a yi kamar mu ne a yanzu wani abu ya faru mu kaɗai za mu gani waɗanda suka wuce ba za su gani ba sai dai ko a tashe su idan an tashe su ma to sai dai su zo mu haɗu da su ne amma mu dama muna nan yan su ne suka zo suka sami annabi sallallahu alaihi wasallama ya rahama ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa mamati khairul lakum rayuwa ta alheri ce gare ku haka nan ma mutuwa ta alheri ce gare ku za mu zo da abubuwa insha Allahu a dai ci gaba da binmu abubuwa na addu'o'i da kamun kafa da manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma salatai waɗanda suke masu wata khasiyya ta musamman wato salati ne na annabi amma kuma riba biyu gashi kayi salati ga annabin a baka lada kuma sannan kuma a biya ma bukata a take tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan wanda ya gan shi a bacci to sai ya gan shi a ido biyu ko duk wanda ya gan shi a bacci shi ko sai ya cece shi ko duk wanda ya gan shi a bacci wannan mutumin idan a bakin ciki yake Allah ta'ala ya yi mar wannan bakin ciki idan wata bukata yake nema Allah ta'ala sai ya bashi wannan bukatar idan ba shi lafiya Allah sai ya bashi wannan lafiyar idan ɗaukaka yake nema Allah sai ya bashi wannan ɗaukar akwai abubuwa da dama wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa malamai suka faɗa ga wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama a bacci kuma ga wata riba har yanzu za ka gan shi kuma har yanzu a faɗaki ido biyu kamar yadda sahabbai suka gan shi to shi ma za mu kawo ko da wa nau'i ya kai kamar goma ne haka mai sauƙi na ganin annabi sallallahu alaihi wasallam don mu ƙara mu da muka yi imani da shi mu ci gajiyar wannan imani da muka yi da shi wanda bai imani da shi ba ya je wannan ruwan sa ne ga waɗansu ma ido da ido sun fito ga shi in ne sun san shi kuma sun yaƙe shi har ma suka yi masa rauni suka faffasa kafofinsa ko aka cile shi a yi masa a cile a yi masa ba a so don fiye da wata yi a ta'is mutum ɗaya yadda da shi bai abin nan ba bai amince da shi bai yadda da shi ba ka duba inda ake fama mutanen nan sun san cewa sun san cewa ɗansu ne ƙaninsu ne ɗan uwansu ne abokinsu ne tun kafin ya yi da'awar annabtakan nan sun yadda ba amintacce irinsa a ƙasar ba mai gaskiyarsa a ƙasar ba mutumin kirki irinsa a ƙasar ba wanda ake kauna irinsa amma da ya ce ayi Allah ne turu kuma shi kenan da aka dare aka bashi ransa ake nema jininsa ake nema mutuncinsa ake nema aka kore shi ya fitar da daga mamaka bai dawo ba sai da beli sai da wani belin sarfin sannan ya iya shigowa maka ai duk gasu nan duk wani abu da za ka yi na ƙin annabi ko ƙin masu san annabi ba za ka kai da waɗannan ba kai da ba ka san kai da ke ganin abubuwan da ake an wuce gona da iri shi annabin karansa bai kai sillan aimar wannan ba shi kenan ka je abinda duk kaga dama za ka yi masa kai kai masa mu ma kuma abinda duk muka ga dama wanda bai kauce shari'a ba yi masa kuma sai mu sauraro mu nemi sakamako a wajen ubangijinmu gaba daya rabbuna wa rabbuku fa lizalika fada'u tasdiqin kama umirta wala tattabi'a hawa wa qula man tuma anzala min kitabin wannan abubuwa ne guda goma wanda Allah ta'ala yake nunawa cewa kowane ɗaya Allah ne yake ni ya kai kai ya ni bai kamata a ce a juna ma ce wani ne zai hana wani haka kawai kai ba kai ne sarki a kaina ba kai ba kai ne shehu na ba kai ba kai ne ubana ba kai ba kai ne uwata ba haka kawai ce dole sai ka zama kai ne hannu a kaina kai za ka sarrafa ni in zan yamma ka ce ba zan yamma sai dai ne gaba in na ce yamma gaba zaka ce sai dai ne yamma hatta allah nawa ma da zan bauta yadda na fahimci ka ce a ba zan bauta ma sai na na bauta maka yadda kai ya zama kai ya zama ka fahimce shi alhalin ko ni ban san irin fahimtar taka ba saboda haka za mu kawo a irin waɗannan abubuwa wanda malamai na kirki waɗanda duk inda ka ga addinin musulunci a duniyan nan su suka kai shi duk wani tafi da za ka ɗauka kai addini da shi su ne suka wallafa shi duk wani irin ilimi da ake amfani da shi na ci gaban duniya ko lahira su ne suka kawo wannan ilimin duk ba ga irin su nan muna gani ai duk laraba ne duk malaman ne irin abu da ana nuno su ma yanzu har ma da hausa a abin arewa 24 irin waɗannan malaman da suka yi duk ilimin da su turawan ke tutiya muke ganin wai ilimin su ne ashe duk namu ne da baki ɗayan ba su da kashi ɗaya daga cikin miliyan duk na musulmi to saboda haka za mu kawo irin waɗannan abubuwa kowa ya kar kifi goransa kuma abin da ake cewa kamar ra'ayi kowa da kiwon da ya karɓe shi ko makwacin mai akuya ya so kura ko sai ga sun zauna wannan da kurarsa wannan da akuyarsa ko kuwa mu mu zauna da annabin kai kuma duk wanda kaga dama ka taje ka zauna da shi mu je mun yarda da shi mu je mun amince da shi mun san yana da tagomashi da goshi a wajen Allah subhanahu wataala a san da yake a raye da a san da baya nan kamar irin yadda suke suke ganin cewa ya mutu a hadisai suna nuna cewa babu wani annabi bayan ya mutu kwana uku da za a tona kabarinsa a same shi imam malik yana cewa balagana annal arwaha ta zahabu haisu sha'at idan mutum ya mutu ransa yana tafiya inda duk ya ga dama ne ko wane ne ko kafirin waye ballantana ce annabi sallallahu bari a ce annabin annabawa saboda ka wannan suna barzahu rayuwar barzahu ta sha bamban da idan an ce shahidi yana nan da ransa har Allah ya yi fada kar a kul kar ku tsammani cewa ku ji cewa wai shahidi ya mutu yana nan da ransa to wai shahidin nan wanda annabi wanda Allah ta'ala yake fadar kar a dauka ya mutu da wa ya yi koyi har ya zama shahidi ina ce da annabi ne sallallahu alaihi wasallam to ya za ce shi shahidi wanda imani da annabi ne ya sa ya zama shahidin ike nan da daren sa har yanzu ya kuma shi wanda ya zo masa da shahada shi kuma a mace mushi sai daga wannan ba a hankali ma wannan ba zai yi ba saboda Allah ta'ala yake cewa inna Allah yudkhil ladina amanu hakika Allah subhanahu wataala yana shigarwa da allazina amanu wa'inda suka yi imani jannatin tajari wato aljannatai ne wanda al'anharu koramu kamar yadda zamu same su a nan gaba guda hudu suke gudana ta hataha a karkashin ta akwai korama ta ruwa akwai korama ta nono akwai ta giya akwai ta zo guda hudu cikin aljanna irin waɗannan ayoyin suna da yawa inna la yudkil ladina amanu wa amilus salihat inna la yudkil ladina amanu wa amilus salihat tani min tahtil ana ana har inna allaha yaf'alu ma yuri suratul hajj ita ma irin wannan ce inna la yudkil ladina amanu wa amilus salihat tani min tahtil ana haru akwai a hajjin ma shi ma wajen guda biyu saboda haka irin suna da yawa to wannan shine sakamako mun ji sakamakon mu'minai ko yudkhiluhum laja Allah zai shigar da su aljanna wace al'anhar qawlami guda wannan suke gudana to su kuma kafirai fa wallazi na kafaru waɗanda suka yi kafirci su kuma ya tamatta'una ke za su ji daɗi ne su a duniya su ba abinda suka rike lajin daɗi wa ya kuluna su ci kama ta akul an'amu kamar yadda dabbobi suke ji illa kawai aikinsu kawai dai su ci su cika ciki ni ba tunani na wando ba ni ba tunani ni dai ci cika cimbina ina jin akwai wa'yansu waƙoƙi da ake faɗa cin kafin a haifi kowa ana muke jin irin wannan ana yin su ana sai waɗansu da haka suke neman abinci su kafirai kamar yadda al'an'am dabbobi suke cin abinci su ma haka nan ba za su ci abinci wai don saboda su samu ƙarfin yin ibada ba ba su ci abinci don saboda su samu lada ba shi addinin musulunci idan kai abu ko na jin daɗin ne in dai kai mumini ne kuma da imani da Allah kai kuma ita samu ka nemi ladan Allah ka ji daɗin ya amfane kan kuma sannan kuma a baka lada ba annabi sallallahu alaihi yana cewa wa fi bi ahadikum sadaqa ba ai kwanciyar da ɗayan ku zai yi da iyalinsa shi ma wannan sadaka ce sai a rubuta man lada sabi suka ce ya rasula mutum sai kwanta da iyalinsa ya ji daɗi a ba shi lada shi hau gashe to idan kuma da wata karo ya je ya kwanta za a rubuta masa zunubi a kware to wancan ma haka so da ka mumini ka yi sallah a rubuta ka yi sallah kuma sannan kowace raka'a kowace tsewa kowane harafi ka karanta na kuma yanzu a baka lada kuma a rubuta kayi kaka kuma yi sallah har yanzu amma shi ku kafe fa abin da ya ci kawai sai dai ya ci shi kenan kawai ya yi fitsari ya kashi ya shi kenan da zai amfani kuma sannan ga hisabi sai an tami ta yaya ya samu wannan abin bai ambaci Allah ba sanda zai ci wannan abin bayan kuma Allah ne ya bashi to saboda haka su kuma meye makomarsu mumuni shi in zai ci abinci in zai sa tufa in zai duk ko taimaka masa ne wajen ibada to shi kuma Allah zai bashi aljanna kafiri fa wannan masa wallahu su kuma saboda haka wuta ce mazauninsu wuta ce makomansu haya guda ɗaya ta nuna mana sakamakon mumine da kuma sakamakon kafirai sannan wani misalin kuma da Allah subhanahu wata'ala yake yi wa mutanen makka yake kuma ƙara da haƙulƙultar da annabi sallallahu alaihi wasallam wa ka'ayyin min qaryatin ha akwai garuruwa birane da yawa ke ashaddu waɗanda suka fi ƙarfi suka fi dukiya suka fi makamai suka fi iya yaƙi suka fi experience na yaƙi kibra ke ashaddu akwai garuwan da suka sance suka fi min karyati kallafi aka rajarta fiye da kasar da ta fitar da kai ita ce maka kenan aka rajarka a halaka na amma to me ya faru ga wa'ancan masu karfin masu dukiyar a halaka na amma duk wannan dibe mu bai zama ba mu damu da wannan a halaka na muka halakar da su kawai don saboda saboda da sun fi karɓar sako na annabi wanda na tura musu sau da kuma ku kuka da kanku ko daga yaron suna karka damu saboda haka ka'ida ta take sunnatar layin lati kada kalmin kabul haka sunnar Allah subhanahu wa ta'ala take falan tajid li sunnatillahi tabdila walan tajid li sunnatillahi tahawila walan tajida li sunnatuna li sunnatina tahawil har abada ba za ka samu ka'idar mu ta canza ba ko da muna na kan bakan faman yi amal mutaziratin khairan yara duk wanda ya aiki na alkhairi sai ya gan shi ba za mu cuce shi ba kamar ya nuna kazartin sharri in kuma na sharri ne da da kwayar zarraye shi shi ma sai mun saka masa ba za mu cuce shi ba wa anatul wujuh lil hayy al wa kada ka man hamala zulm wa man ya'mal min salih wa huwa mu'min wa man ya'mal min salih fala yakhafu zulman wala hasma duk wanda ya aikata abu kyakkyawa to kare ji tsoron cewa har zulman za a zalunce shi a rage masa ko kuma a ƙara masa kai tsoron wai za a rage masa aikin lada da yi ko kuma a ƙara masa zunubi abin da kai daidai wa daidai ko ka Allah yana nan inna rabbaka bi labil mirsad yana nan shi baya canzawa saboda haka wannan aya take cewa sun daga shi waɗanda suka fi mutanenka ƙarfi suka fi su iya yaƙi suka fi su dukiya suka fi su komai gine-gine muka halakar da su saboda sun ƙi karɓar saƙon annabawansu suka zama fala nasira lahum ba su da abokin taimako ba su da mataimaki lokacin da azaba ta mu ta zo musu afa man su a amali har yanzu dai Allah ta'ala yana tambaya yanzu a ce man lahu su amali kafiri kenan wanda mummunan aikin nasa kawata mar akai waye kawata mar ya ganin shine yafi wannan aikin nasa shine shedan yanzu wanda ya zama haka afa mazinin su amali sai akwai irin wayannan ayo akwai gunda yake cewa fara'ahu hasana da aka kawata masa sai ya ga wannan wai shine yake mai kyau shi yafi mai kyau fa ulai fa fa fa yudilla man sha wa yahdi man fa in la yudilla man wa yahdi man sha fala tuzhab nafsuka alaihim hasara in la alim bima yasna'un afaman huwa qa'imun ala afaman huwa qa'im wa ka'ayyin min qaryatin hi ashaddu quwwatan min qaryatin allati akrajatka ahal ahalakanahum fala nasira lahum wa ka'ayyin afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zinin lahu su amalihi yanzu afaman kana ala bayyinatin min rabbi yanzu wanda ya kasance ya yi imani da Allah kuma ya san Allah ya san annabi ya san abin da aka aiko da annabin nan da shi ya yi imani da shi ma'ana dai ya zama musulmi kamar zai so amma yanzu zai daidai da wanda kuma shi aka kawata masa aikinsa yake ganin kyakkyawa ne alhalin kuma su amali a mummunan aiki amma yake ganin kyakkyawa wattaba'u suka bi a hawa ahu son zuciyarsu za su daidai da a takaice wannan aya abin take nuna mana har yanzu dai da kafiri da mumini ba za su zama ɗaya ba afa man kana mu'minin kaman kana fasika yanzu wanda yake mumini zai daidai da wanda yake fasiki ba la ya shi ma Allah ta'ala ce la ya ba za su yi daidai ba haka akwai wata aya da take faɗa ita ma a cikin mutul hashari la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul fa'izun ashabun nari wa ashabul janna ba za su zama daidai saboda saboda ashabul jannati humul fa'izun su yan aljanna su ne fa'izai kan izu yana cewa wannan afaman ya alam afaman ya alam annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ama yanzu wanda ya yadda yana sana cewa abin da aka aiko ka da shi ya rasulallah alhaq gaskiya ne yanzu ya zama kamar huwa ama kamar wanda bai yarda ba kafin inna ma ta zakar ulul alfa masu nisan hankali su za su gane wannan irin waɗannan ayoyi duk suna nan wanda suke karfafa abin da wannan aya ta zo da shi cewa ومن كان على بين من ربي كمن دين سوى عملي واتبعوا أهواءهم mai rubuci ike cewa ina gani ko karanta mu
مثل الجنة التي وعد المتقون كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم.
أمعاءهم الله أكبر to ita wannan aya kuma tana yin bayani ne akan yadda ni'imar ta al- aljanna take wato bi tafsir yaya aljannan nan take inna la yudkhil ladina amanu wa amilu salihin jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah yana shigarwa da waɗanda suka yi imani muminai yana shigar da su suka yi imani suka yi aiki kyakkyawa yana shigar da su aljannoni wanda al'anhar ƙorami suna gudana to da a cikin ƙorami ba a yi bayanin waɗannan ƙorami kulla ce ƙorami ƙorami ƙorami to waɗannan ne ne ƙorami ne to sai a wannan ayar take cin sotul kitali cin sotul muhammad sai allah ta'ala ya ce to ga dai fa ƙoramin da nake yi مثل الجنة التي وإلى المتقون kaman adafi ne a can nan ma akwai tambaya kaman yadda aka ce afaman kana ala bayyanatin min rabbihi yanzu wanda ya kasance ala bayyana a cikin sani da tabbatarwa game da sha'anin ubangijinsa game da sakon ubangijinsa kaman zuwa husuwa za su yi daidai da wanda yake kuma kafi ne yake shakka ba za su yi daidai ba la ya to a masalu da yake lati wai idan mutum yanzu aljannar misalin aljannar da Allah ta'ala ya tanadar wa almuttaquna masu tsoron Allah yanzu za ta yi zama daidai da wanda yakan kaman huwa khalidin finnar kamar wanda yake a dawwamamme a cikin wuta kuma sannan wasu kuma an hamiman faƙada am a'ahu za su yi daidai to ko to wannan shi to shi ma tambaya ce saboda haka kenan wato za a ga farkon ayar amsar tana gaba to menene misalin wannan aljanna wacce Allah ta'ala ya tandarwa muttaquna na ce babu a inda Allah subhanahu wata'ala ya wannan tafsili amma ga gwani malar rabi'u ko akwai wata ara waccan take cin surtun ra'adi ita cewa ta yi masallin jannatin lati wa idal muttaqun tajri min tahtil anharu shi kenan ukuluha دائم وذلها تلك عقوبة الذين اتقوا وعقوبة الكافرين النار abin take shi su ne sun yi kama da farko amma kuma ita ina kawai sai ta takaita cewa misalin aljannar da Allah ta'ala ya tanadar wa masu tsoron Allah ita ce wacce dai aka sani nan ta jarimin ta ce la'anharu sai koramai suna gudana a karkashinta wannan ko a wannan aya ma an faɗa a wa'insu ayoyi sai dai ukul ha da'imun abincinta ko da yaushe ba zai ƙare ba zai ƙare ba babu shakka mutum wannan zamani in banda mutane ya kama duk a koma ga Allah subhanahu wata'ala a samu wannan yanayi wanda ba ruwanka da fargabar abin da za ka ci ko abin da za ka sha yana nan ba zai ƙare ba har abada wa zilluha haka nan ma inuwar ba rana ko da yake ka zauna cikin is har abada ba rana ba za a yi damuna ba ba za a yi dare ba ba za a yi rana ba za a yi wuni ba babu iska ba ko babu wani guri a duniya wanda Allah ta'ala ya taɓa yi wanda ya kai daɗin wannan tun daga farkon annabi adamu har ya zuwa ƙarshen tashin alkiyama sai daga ba wa duk kuɗi duk dukiya duk mulki baka isa ya zama ka samu ɗaya daga cikin miliyan ɗin abin da yake a lahira ba na ɗan jin daɗin sakan ɗaya ba to me yasa duk gaba ba za mu raji abadan Allah neman wannan duk mu manta da waɗannan abubuwa da suke faruwa a duniya wahalar ta isa talaucin ya isa rashin abincin ya isa rashin ruwan ya isa rashin wutar ta isa rashin tsaron ya isa ga inda Allah ta'ala yake cewa da mu innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bi salamin amini ku shiga aljanna aminin ba sauran tsoron komai ko kiyashi ba za ka ji tsoro ba bare wani ɗan ta'adda ba ka yi tsoron komai ba aminin har abada haka wannan aljanna take ukula da'in wa zulfa tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal da kafiyan nar wannan shine sakamakon waɗanda suka ji tsoron Allah a ƙarshen ƙarshe sakamakon su amma waɗanda ya kasance su ga zama kafirai su kuma annar su ma haka yadda waɗannan za su dawwama haka waɗancan su ma za su dawwama to haka wa ita aljanna ya take fiha anharu min ma'in gairi asin akwai koguna wai ba kogi ɗaya bane akwai koguna anhar ba na harun aka ce ba koguna ne min ma'in na ruwa gairi asin ba wanda ya jirkita ba ba wanda ya gwiba ba ba wanda ya fiyaya ba ba ruwa wanda kasance ya yi kunkuna ba ba wanda ya gansa kuka ba ɗanɗaninsa bai canza ba ba ruwan zartsi ba ne babu ƙasa a cikinsa ba sai an saka wani ko alimu mai rai ikas min ma'in gairi asine daga ƙudurar Allah yake zuwa ba daga ƙasa yake zuwa ko daga wani jikin wata marmara ko wani abu wa an harin kuma min labanin lamita gare samu da kuma koguna na nono shi kuma bai jirkita ba bai yi tsami ba bai yi wari ba wa an haru min hamrin lazzatin lisharibi da kuma koguna na giya saboda jin daɗi saboda nishaɗi babu ɗaci ba ta sa maye kuma ba ta da wari wa an haru min asalin musaffa kuma kogi ne na zuma musaffa a tace ke babu wannan kaki a cikinsa babu wani nau'in zuma musu in kana sha maka sace ga kan ma a kudan zuman wani ya butsire ko fukafukinsa ko wata kafarsa ko wani abu dai wanda ya kasance ya zama dan gurbatacce hakan nan a ciki sai an taci to wannan tacecce ne an jero su ne haka shi ruwa larura ne wato Allah subhanahu wa idan an lura cewa in kaga ya fara fadar abu kowanne akwai dalili Allah ai hikima sa ta kai hikima ba haka kawai yake yin abu babu tsari ba ya fara cewa ruwa ne tukuna saboda ruwa ba ba kan da za a yi a rayu ba ruwa so daga kullum yanzu da an ce an kai azumi ruwa ake cewa barka da shan ruwa barka da shan ruwa ruwa ruwan damina ruwan da ake sha komai Allah subhanahu wa ta'ala ce kowanne irin abu da ka gani daga ruwa yake janna min mai kulle shi in hai duk wani abu mai rai daga ruwa yake in ji Allah subhanahu wa ta'ala kan asuratul anbiya to sai ya fara da ruwa saboda ruwa larura ne ba za a rayu ba sai da shi amma duk sauran abubuwan da aka zo daga baya wannan kawai saboda wa'yansu bukatu ne za a iya rayuwa ba su za ka rayu baka sha nono ba sansa to aka aka haife ka ba sai sai a nemo nonon gwangwani ba ai ai ba lalle ba ne za ka iya rayuwa ba ba za ka iya rayuwa ba baka sha zuwa ba me yawa ka iya samun mutum da bai ma sanya da ɗanɗanan zuma yake ba to saboda ka sai a kawo nono shi kuma nono shi ma wato bukata ce da yawa saboda haka kaga to nono bukata ce babu wanda za a ce bai taba amfani da nono ba a rayuwarsa ana sarrafa abubuwa da nono to saboda to sai ya biyo ruwa wajen amfani ita ko jiya jiya wannan ta nishadi ce sai an ji an koshi kuma ana zaune za a yi kokarin wani wannan ba lalle bane sai dai kawai akwai bukatar cewa bayan ka shi ka koyi ba kai kuma ka zauna ka kai ka kuma yi nishadi shine kawai shi kuma zuma saboda magani fi shifa'un linnas Allah ta'ala ya ce a cikin zuma akwai magani ga mutane wannan ta sa insha Allah kai duk waɗannan in liban da ka cire giyar duk za mu kawo fa'idojin su insha Allah me malamai likitoci suka faɗa a game da ruwa me da akwai magani ba da magani ba kuma magance cutoci ba da magani ba ba wannan za ga shemar ruwa ana in kana kan zagayen mutane wa'in suna kawo irin fa'idojin ruwa da za ka sha tun safi in ka sha shi za baka ci komai ba in dai kana yin haka a kwana kaza za ka rabu da cutar suga a kwana kaza in kana za ka rabu da cutar hawan jini a kwana kaza za ka rabu da cutar ciwon gabu kwana kaza kwana ruwa kawai ba ma ni na kawo wannan tun shekara ta dubu biyu da goma sha biyu a irin bayani da nake na na yi research akan wannan tun dadewa sai daga ba a yi shirin bara zuwa bara na ga mutane suna postin na muhimmancin ruwa haka nan shi kansa nono dukkanin su wato shi waraka ne lafiya ce to wannan ce tasta Allah subhanahu wata'ala ya kawo sakamako na waɗanda suka yi imani suka yi imani da shi suka yi imani da abin da ya aiko manzo ko kuma littafi to yanzu wanda aka ce wannan nasa ne kaman huwa khalidun finna yanzu zai daidai da wanda ya kasance shi kuma dawwama zai a cikin wuta kuma bayan wannan wasu kuma an hamima a maimakon ruwa a maimakon madara ko nono a maimakon giya a maimakon zuba wasu kuma an hamima a shayar da su ruwa tafasashe in za su zama daidai ruwa ta bishe fakada am'ahun wanda zai yanyanke hanjinsu ruwan fa kenan fa ba ka da wani zaɓi wannan shine ruwan naka in ma ka sha yanke za a kuku za a mayar a jajjona su ke sake sha dole ka sake sha tsintsinke kuma sai ka yi tsinkewar a jikinka da masifar da zafi kullama nalijad dulu baddulan dulu gairaha liyazuqul azab duk sanda sokar jikinsu fata jikin ya kasance ta narke ta kone kuma sai a canza wata sabuwa don saboda sake ɗanɗanar wannan azaba saboda haka wannan ba za su zama daidai ba wanda zai kasance kamar yadda allah ta'ala yake faɗa a sofi kahafi وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن آتنا الجاي نار أحد جهن سرادقها وإن يستجيسوا بماء idan suka ji kishirwa su yan wuta suka nemi taimakon ruwa ruwa ruwa ruwa yugasu sai a taimake da ruwan bima'i ya shawul wujuh wanda zai soye fuskarsu daman da sun zo za shiga abinda zai fara kwabowa jin fuskar ta kwabe ya zama ta fada cikin ruwan don saboda tsabar zafin ruwan wannan irin abu ne da Allah yanzu a duniyar nan mai zafi wanda in ka ɗago shi haka kawai daga nan har fuskarka har ta narke ta zubo wannan saboda tsabar zafi darajar zafin ta fi kowace irin zafin daraja ta duniya wasu kuma an haimin fakada wancan kenan ko yugasu bima'in kalmuhuli sai a taimaka da ruwa kalmuhuli ruwa wato an ce almuhul wato ruwa irin wanda zai kasance kamar a samu kwan makera shi kuma kwan makera shi ma wato a dafa shi a dafa shi a dafa shi a dafa shi a dafa shi ko kuma irin mai din nan wato a toye mai a toye mai to abin da yake na karkashin mai din shine almuhul ya shawal wuju wanda zai soye fuskar su bisa shara tur da wannan abin sha na yan wuta wasa'at wasa'at ne saboda haka ina ji su ne karshe ko da an fassare su wata almurta ba nake so da Allah akwai ko da shi akwai yan gwanaye gwanayen dai amma dai ba kamar irin wannan ba wanda zai kasance kasan wato shi qur'ani a ce kawai da tsaza kai da tsaza kai da tsaza kai to haka yake mai wasu yake cewa ka datso sai daga ba sai gashi ba to alhamdulillah abin da makaranta daidai Allah ya ba mu lada rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar sallallahu sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah